الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور صدورنا محمد بن عبد الله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين ومن يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلكأ الأسد في آجامها تجمي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله قوديا a bisa ga ni'ima irin ta addinin musulunci a bisa ga ni'ima irin ta soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau yau muna 22 ne ko ga watan ramadana shekara ta 1240 da nawa da biyar hijira na alaihi salatu wassalamu daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da miladiya ta annabi isa alaihi salam 2020 nawa ko nawa ga wata yau 31 ɗaya ga wata ne ko to allah ya datar da mu za mu amsa tambayoyi guda biyu kafin mu shiga karatunmu kai tsaye tambaya na farko mai tambaya yana tambaya akan wanda yana yin azumin watan ramadana a cikin azumin da yake yi sai rashin lafiya ya same shi amma bai san nawa ya sha ba rashin lafiya ya same shi bai san nawa ya sha daga cikin azumin da ya sha din nawa ya sha bai sani ba ina fata ana ganewa to tunda baka san nawa ka sha ba abinda ba a so shine kokonto zaka iya kiyasi akan kamar guda nawa ne azumin kana ganin ka sha sai ka aje kokonto ka bi abin da babu kokonto a ciki domin in akwai kokonto ba zai yi ba wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi zaka bar abin da kake kokonto ka koma kan abin da baka kokonton sa kamar yadda manzon Allah yake da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka kana ana binka kana ganin 20 ne 20 din ne a kiyasinka to karka ƙara karka dada ka tsaya a 20 din goma ne e to karka ƙara karka daɗa ka tsaya a goma ina fata ana ganewa sai kuma tambaya ta biyu akan pos mutum ne yana pos yaya halattinsa da haramcinsa e kowane irin sana'a yakan iya zama halalin yakan iya zama to haramin da haramci zai zama halalin da halalci innal halala بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات haram da halal a bayyane suke a tsakaninsu akwai abin da yake wato sa wato kokonto a ciki makamanciyar abu duk abin da aka ce maka halal amma abin kuma ka gan shi yana da fuska biyu to ya zama shubuwa kenan ya zama haramun duk abin da aka ce maka haramun ne yana da fuska biyu to shine yake da dadin gyarawa ana ganewa menene haram duk abinda a fuska daya zai zai nuna maka abin halalin ne a fuska daya kuma abin zai nuna maka haramin ne kullu shay'in yusbihu halala min wajhihi wal harama min wajhi al-akhar fa huwa shubha duk abinda a fuska daya zai nuna maka haramin ne fuska ta biyu zai nuna maka halal ne to wannan abin ya zamanto shigowa shigowa kuma haramun ne ina mata an gane barinsa din yafi POS idan aka ce za a cire naira dubu hamsin in ka ce kowane dubu ɗaya au ko kuma kowane dubu goma zan cire naira ɗari ɗari a ciki dubu hamsin nawa aka cire kenan eh ɗari biyar to wannan kayi sassauci amma pos wannan ɗin ma fa a babi ne na ruksa fa amma abin kwata-kwata ana yin sa ne a bisa ga darura addini bai yadda da wannan abin ba maganan gaskiya ba ake faɗa ba yawwa in kana da wata sana'a ka canza ana faɗa ne a bisa ga darura addini kuma yana karban darura a duk lokacin da al'azima ta zo a ruksa za ta zo duk lokacin da tsanani ya zo sauki zai zo ina fata an gane addini yusuf addini mai sauki ne dangane da in dai ba za ka kuntata wa mutane ta wajen karban harajin abin da suka cire ba za ka ringa sassauta mutane za ka ci gaba da sana'arka amma in ka ɗauke shi ne a matsayin in ba ba ka kaza ba ba zai yi ba to ta nan ne aka samu matsala kaga ya zama ciniki kenan ciniki kuma tsakanin kuɗi da kuɗi haramun ne in ji manzon Allah an gane Allah ya datar da mu ai duk su aikin banki duk larura ne duk a cikin larura ake yin sa eh in ka bi addinin daidai shi yasa aka ringa kirkiran su jayis bank menene bank duk yadda ake karantarwan addini in an bi akwai matsala shi yasa malamai da yawa zaka ji suna shiru akan wannan abun saboda abu ne ni ma ina ciki kai ma kana ciki wancan ma yana ciki wancan yana kai kudin sa wancan yana kai kudin sa wancan yana karba to ya shafi kowa to addinin musulunci kuma yana duba wato jama'a da Allah masu fama da 'yan a itam ɗin nan su tafi bakin dogo eh su tafi bakin dogo da Allah gaba ɗaya su bar eriyan masallacin su tafi can in an gama sai a yi musu abin da za a yi musu nan karatu ake yi su kuma abin duniya ne ya wuce musu gaba ana ganewa abu na uku gargaɗi ne akan masu ciwaciwa ka san ciwaciwa ka san daga jin abin ai ka san ba kyau ai ciwaciwa in ma na mai ne ciwaciwa kowane irin ciwaciwa makanikai zaka ba su mota su gyara maka ba dukan su ba fa amma akwai masu tsoron Allah wasu daga ciki abin ka sa su ce maka ya mutu wannan abin da aka ce ma ya mutu kuma shi din ne za a wanke a sake sa maka shi cikin motarka ko cikin mashin naka wannan abin bai tsaya daga nan ba har masu gyaran waya har har masu gyaran waya akwai wasu yara a cikin kasuwar waya na nan bulunkutu namu akwai wata rumfa ana ce masa hankaka yara suka zo da hadiyarsu suka ce daga hankaka muke na ce ina ne hankaka na san hankaka kaman ban sani ba na ce muku ina ne hankaka suka ce wani waje ne a nan kasuwan waya a nan muke mu mun kawo hadiya ne a yi mana addu'a ba ma so mu ci haram ka ji yadda suka burge ni ko suka ce ba ma so mu ci haram saboda haram din muka ga malam bin mu yake yi to akwai wanda haram in ya bi shi zai gudu ya kamo haram din zai tsaya haram din ya zo ya same shi ya riki haram din akwai kuma wanda haram yana bin sa yana gudu ka zama mai gudun haram wallahi ka zama mai gudun haram kar ka zama mai cin haram alai salatu wassalam ya ce duk naman da ya tsiro a jikin ɗan adam da haram ya ginu fannaru aula bihi wannan wuta ne cancanta da shi abinda ya cancanta da wannan ɗigon naman da ya fito a tsiron naman da ya fito a jikinka da haramun fannaru aula bihi wasu ban sani ba suna ta zama ƙato a ya shiga gwamnati a yi to ka shiga gwamnati ko to a can ma akwai yau matubula sara'ir za ga mutum za ce ai gashi nan wannan da siriri ne yanzu ya zama kato da ya shiga gwamnati to halalin kake ci shine abin tambayar halalin kake ci to masu cuwa-cuwa bai tsaya daga masu gyaran waya kadai ba yaran nan sun burge inda suka ce ba masu mu ci haram ai mana addu'a Allah kiyaye mu da haram matashi ya fiye nemi addu'a akan Allah kiyaye shi da haram wallahi kaɗan ne daga cikin matasa yaki halal yaki haram yaki halal yaki haram haka mutane suke yi yanzu to wallahi ku guji haram haram din nan ku guje shi wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wanda ya bar son zuciyarsa haram din ya riske shi amma yace bazan ci ba ya tsaya akan hanyar gaskiya yake cin haram ya juya baya ya bar abinda zuciyarsa take so domin zuciya innan nafsa la'ammara wa khalifin nafsa wa shaitana wa fihima fa inhuma ma hadaka nusa fa tafhimi wala tuti minhuma hasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal hasmi wal hakami akace astaghfirullaha min kulli dhanbin bila amalin lakad nasibta bihi naslan lidhi ukmi ita zuciya tana umartan mutane ne da ta saba wa Allah mafi yawa abinda zuciyarka take so in ka bi za ka halaka to in ka bar abinda zuciyarka take nema maka na son zuciya na bin abinda ba Allah ne ya hukunta ba kana bin haram zuciyarka tana son cin haram in ka hana wa zuciyar cin haram Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'wa wannan mutumin aljanna ne makomarsa Allah ya tsaya muna daga ciki wa amma man taga wanda yayi girman kai ya nuna tsagawarsa ya tsaya yake shi komai zai faru ba ya faru yaki halal yaki haram zai tara haram da halal ba ruwansa ba zai tantance ba fa innal jahima wutan jahim hiyal ma'wa Allah ya ce shine makomarsa ina fata an gane wala tattabi alhawa fa yudillaka an sabilillah karka bi soye soyen zuciyarka domin zai batar da kai daga hanyar Allah ina fata an gane son zuciya zai sa mutum akan sana'arsa yana samun kuɗi amma ba zai tsaya akan sana'arsa ba sai yayi cuta kafinta yau kafinta zaka gani ka ce masa kai min estimate din nawa ne wannan katakon da zai ci nan zai maka over estimate kuma ya je su haɗa baki da inda ake yankan katakon wanda ba sa jin tsoron Allah daga ciki su ci kuɗin so da ka ci kuɗin sai ka zama mai estimate in tile mai sa tile in tile ya rage zai ɗauka in aina ka samu zai ce wannan ciwaciwa na ne ciwaciwa ba ta ina ka samu abin mutum masu birkila haka za ka ga a gidan birkila a tare siminti na mutane ne waye baka ba su baka ba daidai da buhu wanda aka siya siminci in ka tafi da shi gidanka sai an tambaye ka kai lebura ba naka bane shi fa Allah ranar kiyama yadda zai hisabi za ku yi mamaki hatta kallon banza fa akwai hisabi a kansa balle haka kawai tayil din mutum ya rage ka dauka a baka fenti mai fenti haka in an ba su fenti sai estimate sai su sa oba sai su ɗauki sauran kuɗin sai ka zama mai sai ka zama mai ya mai fenti haka masu wanki in sun san kayanka da yawa ne sai su saci wani kaya daga ciki wanda ba sa jin tsoron Allah kuma idan aka yi irin wannan tunatarwan kai in sana'arka ne karka ji haushi akwai masu bata gari a cikin irin sana'arka ba da kai ake ba in kai sarkakake ne ina fata an gane haka masu nama mai nama wanda bai ji tsoron Allah zai kawo nama ya zuba ruwa ya kumbura kafin ya yanka ko ba sa yi marasa tsoron Allah suna yi amma ba duka bane mai tsoron Allah ba zai so ya zalunci mutane ba saboda yana tuna kwanciyar kabarinsa ana ganewa haka mai keke na kai in ya san baka san gari ba in macuci ne in ka ce ka kai ni waje kaza daga nan in ka ce misali kai riba garot a daidai a daidan wannan gumalci kawo kan shi ya bi ta nan ai sai ya zagaya da kai ya je ta university tukuna ya zagaya ya je haka suke yi wanda wanda in akwai cuta a ransu in sun ganka bako ne a kowane iri tunda Allah ta'ala ya san kasuwa halal ne ya halatta shi amma ya ce wa halallahu albai'a ya san a cikin 'yan kasuwan akwai masu cin riba ne Allah ya gargadi to don haka a kowace sana'a haka a almajirai mutum za ka ce masa ya kaje karanta min Kur'ani hamsin ko kuma sauka ɗari amma me zai faru ba zai yi ba kuma ya karbi kudin ya cinye ko kuma ka ce kai mun rubutu ya zuba maka tawada ya bayar duk an yi wai wani yamuri ne ya je wajen malami ya ce abinku yana ci ina son kai mun rubutu malami da ya ga inyamuri ne sai ya ɗan buya a lungu ya ɗauko tawada ya zuba a shi inyamurin ya gani inyamuri da imani inyamuri ya ɗaya karba ya shanye da ya tafi sai ya samu biyan bukata washe gari sai ya kawo kuɗi mai yawa ya ba malami ya ce ka sake mun rubutu malami da ya ga kuɗi ya ce to wannan barin masa rubutun gaskiya ya zauna a gaban inyamurin nan ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya wanke ya ba inyamuri ya tafi inyamuri da ya tafi bai samu sa'a ba ya sake dawa ya ce malam ba rubutu ba wancan abin da ka zuba din ka sake zuba aka bani to cuwa-cuwa a kowane abu ya zo ya shiga to wannan cuwa-cuwa din sunansa haramun ne eh ai kokari a inganta imani ‘yan uwa mu musulmai ne, a wajenmu ya kamata ana ganin kyakkyawan halaye domin wanda ba musulmai ba su yi koyi da mu ba ya kamata mu mu yi koyi da su ba. Amana, rukun amana a wajenmu ya kamata a gani. Zamantakewa mai kyau da tausayi da kyautatawa a wajenmu mu musulmai ya kamata a gani ba a wajen wanda ba musulmai ba. Musulmanmu wanda Allah ya ba su mulki, su ya kamata a gane su musulmai ne a ga kyakkyawan halaye da adalci a cikin a cikin tafiyarsu su ma wanda ba musulmai ba har su ce lalle musulman nan suna da kyakkyawan halaye amma yau in an ba wa musulmi mulki wani abin mamaki wai in an baka mulki in kai ma ba kai satan sosai ba wasu ne kuma wai za su zage ka za su ce da ya sauka ma me yake da shi ma'ana kenan baka sata sosai ba kaga wasu ne suke ingaza masu ma mulkin su yi satar ko kuma a cikinsu su 'yan siyasa suke wa junansu gori yana da gida abuja ne to to jin hakan shi ma ko da babu salararsa bai kai ba sai ya yi sata ya je gida abuja to gida abuja yana hana mutuwa ne ko za a tafi da shi lahira ko ba za a yi tambaya ba a kansa saboda abuja ne aikin banza eh saboda a Abuja ne ba tambaya a kansa kenan alayhi salatu wassalam fa yace wa hatta li zarratin min az-zarra abinda yake gurgudan kwayan zarra sai an yi hisabi a kansa dan haka a kiyaye ƴan uwa ina fata an gane to a gurguje jiya alhamdulillah karatu ya bada ma'ana kaji garin yayi idba to an samu labari kowa ya saurari lalle annabin nan ashe dawa ya san gaibu koye mana kai wayannan littattafan an ki karanta su ne sit kaji idba to babu magana ai to duk abin da mutum zai fara dai ba zai kareta wannan abin da aka karanta ba ina fata ana ganewa babu wanda ya san gaibu sai Allah e wannan e haka ne ba wanda ya san gaibu sai Allah amma annabi ma Allah ya sanar da shi annabi tunda Allah ya sanar da shi sunansa ya sani ana gane to hakan ne ma wai an kasa faɗa hakan kawai an kasa faɗa alhamdulillah jiya ina ga kai ne ka tura min karatu Isa alifan tami ko kaga Isa alifan tami Allah ya saka masa da alkhairi da hankali dama dan gidan almajirai ne iyayensa malamai ne zai dawo ya fahimtar da mutane gaskiya kaga kwanaki ya ce tarbiyya yana da kyau ba kwanaki ya ce rubutu a rubuta a sha yana da kyau ba to yanzu kuma ya ce annabi ya san gaibu jiya wallahi ina zaune wannan dan uwan na ya tura mun sai ce alhamdulillah Isa aliban tami Allah ya saka masa da alkhairi kai ku karanta fatiha kafa ɗaya ma isa alifan tami Allah ya sake sa ya ringa fito da irin wannan gaskiya alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ka zaga yanzu ka hada hada isa alifan tami ba ni kadai zaka zaga ba wannan kuma manzon Allah ya san gaibu din shine aqidar Sheikh Ibrahim Inyas shine aqidar Sayyidina Ali sahabin manzon Allah kuma wannan aqidan shine aqidan sayyidina abubakar manzon Allah ya san gaibin shine aqidan sayyidina umar manzon Allah ya san gaibin wannan shine aqidan usman bin fodiyo manzon Allah ya san gaibu din wannan shine aqidan da shak abubakar ilmiskin yake kai manzon Allah ya san gaibu wannan shine aqidan da shak jibrima yake kai manzon Allah yana ya san gaibu wannan shine aqidan shak goni abdullahi bulaburin manzon Allah ya san gaibu wannan shine aqidan Sheikh Atiku Sanka manzon Allah ya san gaibu wannan shine aqidan malaman da suka zama to ahlus suffa gaba daya sahabban da suka zama ahlus suffa gaba daya wadanda suka zama to malamai a wancan zamanin fukahawu arba'a da ake irgawa imam malik imam shafi imam hanafi ibnu ibnu hanbal dukkaninsu suna da yaƙinin manzon Allah ya san gaibu yau tukururu wawa wanda ba mamaki a sakatiri aka haife shi in yazo yana maganar manzon Allah bai sani ba a cikin jahilci ka saurari irin wannan mutanen ka saurari malamai in a aya ne tun kafin a haife su an karanta an wuce wajen in a fasara ne an sani a larabci kuma za ka gaya sahabbai larabci ne? amin dan annabi maganan gaibu wannan shine aƙidan malaman garin nan gaba ɗaya ina fata an gane kai idan baka yadda manzon Allah ya san gaibu ba fa baka yadda da annabin bane har yanzu a baka san shi din annabi ne ba har yanzu dama ai shi yazo ya ga mutane gaibun ne ma yazo a sanadiyar sa sai mun ma muka san gaibu ba mu san wuta ba ba mu san aljanna ba ba mu san taron tashin alkiyama ya zai kasance ba amma yanzu kowa yana da labarin komai hatta a kabari tambayan da za a yi maka irin yanayin mala'ikun da za su zama duka labari ne na gaibu shi da yake ya san gaibun sai ya gaya mana mu ma muka sani ta dalilin su haka ne kuma gaba abu bulis amma mutane suna wahalar da kansu abu bulis simple wannan simple question ne fa bai ma kai a tsaye ana bata lokaci ba inda ka san waye annabi muhammad wannan aƙidan da kuma ake kai na cewa manzon Allah ya san gaibu shine aƙidan wanda ya fara wa'azi a Borno shine sayyidina Goni Kaltime wannan shine aƙidar sa wannan shine aƙidar sayyidina wanda ya fara wa'azi na biyu a jihar Borno ina fata an gane tafsirin Qur'ani da yanzu ba wajen tafsiri suke faɗa ba to wanda suka fara tafsiri a Borno ma sun san cewa manzon Allah ya san gaibu sai na goyi kalci me shi ya fara tafsiri a Borno a cikin da cikin kwariyar mai duguri sai sai na goni maina ka zo ka ka shiga cikin sainari su sai na alayyaya uwa uba sai na alai bashir su ne ma suke cewa mutane tun a da wanda bai san manzan Allah ba ya shirya wa mutuwarsa dai wani abu daban wanda bai san manzan Allah ba ya shirya wa mutuwarsa wani abu dai daban a haka malamai suka tafi a haka malamai suka bar littattafai a haka Sheikh Tahir Barnau al-Barnawi wanda kowa ya san irin iliminsa a Borno a haka wannan shine aqidarsa wa ala ra'sihim amirul jaish maulana shak ahmad abul fati wannan shine aqidar sa manzon Allah ya san gaibu shak gwani muduko nikoloye kowa ya san waliyin Allah ne yadda ya rasu kowa ya sani wannan shine aqidar sa manzon Allah ya san gaibu shak abubakar gwanimi wannan shine aqidar sa manzon Allah ya san gaibu shak abagwani ya tafi akan haka ne manzon Allah ya san gaibu Shek mai dala'ilu ya tafi akan haka ne manzon Allah ya san gaibu. Shek Adamu dan Kellori wannan shine aqidansa manzon Allah ya san gaibu. Shek Adamu Azare ya tafi akan haka ne manzon Allah ya san gaibu. Kazo ko angon mu dinnan mahaifinmu Imam Goni Sale ya yadda da cewa manzon Allah ya san gaibu. gwani ali shukula sai na gwani ali shukura ya yadda da cewa manzan Allah ya san gaibu sai na gwani gimsimi yana da yaƙinin manzan Allah ya san gaibu shek mala uzaifatu ko da zumun hada kansa ya ce manzan Allah ya san gaibu wannan shine aqidar mu gaba daya aqida ce sahihiya daga sahabbai zuwa tabi'ai kai annabawan da suka wuce ma sun san manzan Allah ya san gaibu tukunan haka kawai wasu tsirarrun mutane su zo suna to daga cewa bai san gaibu ba sai su ce me ba zai yi wa kansa amfani ba sai su ce shi ma bai san komai ba yanzu misali inda misali inda an iya fassarar Kur'ani kurin banza suke yi ba su iya fassarar Kur'ani ba ne inda sun iya fassarar Kur'ani ai abin ma bulus ne kulfa aka ce gaya musu abin ba sa mai sauki ne ba gaya musu sumful makarantarwar ma gaya musu ba wanda ya san gaibu sai Allah gaya musu suwa aka gaya wanda ba su sani ba ne kai mai sako ne ya rasulallah shi kan ai ayan ma ya gaibu ne ai inda bai zo da shi ba da ba kusan ayan ba ma yi ko ba gaba to rashin sani ne yasa wasu malamai suka fandare wasu kuma kiyayya ce in ba haka ba yanzu irin su ayan kul inna ma ana basharun mislukum manzon Allah ne ce ni mutum ne kamar ku sai ka zo da yake kai da kiki ne baka iya fasara ba sai ka zo ka ce tunda ya ce ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku sai ka ce eh da shi da kowa ɗaya ne ai shi ya faɗa in kama da haka ga shi nan dai lafazin ayan shi ya ce ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku sai kai ma ka zo ka fasara shi yadda ka gan shi gagargar ya ce in ka cewa mutane ai shi ne ce shi mutum ne kamar kowa mutum ne ka ai kamar kowa ne sai ka lissafa yana ci yana sha yana kaza yana kaza yana kaza wannan tauye darajar manzon Allah ne ina ba ta an gane manzon Allah yana yin kwana uku bai ci komai ba akwai dan adamin da zai iya ne sahabbai suka zo suka ce masa ayan gashi ya faɗa amma su waye ya gaya wa ni mutum ne kamar kuɗin sai ka je ka bincika ayan akan suwa ta sauka kafurai ya gaya wa da suka ga kaman yana neman imara ne ko ri'asa ko zuhuran ismi ko irtifa'u sha'ani ko yana son ya ɗaukar wani lamarinsa ne ko kuma sarauta ya ce musu a'a ana basharun mislukum ni ma mutum ne kamar ku amin babil bayani tawadu'i ina fata an gane kankan da kansa yayi manzon Allah yace ni mutum ne kamar ku ya ga yawa suwa kafirai amma da sahabbai musulmai mummunai suka zo wajen sa da yana yin azumin kwana uku bai ci ba sha da suka zo suka ce masa ya rasulullah za mu yi irin azumin ka sai ya kalle su ya ce musu inni lastu mislakum ni ba irin ku bane kaga ya gaya musulmai ni ba irin ku bane ya gaya kafirai ni mutum ne kamar ku musulmai ya ce musu ni ba mutum ne irin ku ba hatta a wata riwaya annabi yake ce musu ayyukum misli a cikin ku akwai irina ne a cikin ku akwai irina babu su da kansu suka ce babu ya rasulullah ha shaka ya rasulullah mutuma fidaka nafsi wa ummi haka suka ringa faɗa yau tukunan kai da ba sahabi ba kai ba tabi'i ba a zamani gurbatattan zamani na yaki halal yaki haram aka haife ka ka dan san addinin ka ba za ka kiyaye ka je ka zauna da manzon Allah lafiya ba tukunan kuma ka rude ka zama rudadde ka bi malaman da alayhi salatu wassalamu dama ya faɗi siffar su inna Allah yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهلاء فسئلوا فأفتهوا بغير علم فضلوا وأضلوا idan ƙarshen duniya ya zo dama wasu ruɗaɗɗu mutane masu sa rawanin banza masu wani ƙaƙalar banza za su zauna a kan membari a matsayin malamai amma kuma ba su kai martaban malamai ba kawai su musu da malaman suke su zauna su ringa ba da fatawa su dama batattu ne sai su ɓatar da mutanen da suke da kirki kuma fadallu wa adallu to dan haka ku kula da malamai duk malamin da ba zai gaya maka annabi Muhammad ba fantare shi ka rabu da shi ba malamin kirki bane wannan ya shiga jami'in ulama usui malamai masu batarwa ina fata an gane يتحاسدون ويتكالبون على الدنيا تكلب الكلاب على الجيف يسبون العلماء الذين عاملين الذين عاملين بعلمهم ما لمن da suke aiki da ilimin su ana zagin su ويبالغون في مدح الكفار zaka ga malami ya dage yana yaban kafirai amma bai yaban malamai ƴan uwansa saboda wai bai baka fari abin da yake so ba to dan kaniyanka sai a ringa faɗa abin da kake so kada koroi bara ba a kar a ringa faɗan abin da kake so mu bar manzon Allah kai mu dada ta maka a haba ma hukaci haba dai haba dai mu mai mun san me muke yi ai mu bar annabi mu dada ta maka zage mu in muka fita harare mu kai ka ga mu duniya aikin ka muke yi numfashin mu hannunka yake ya ka iya da mu ya Ahmad ya bakaratul banu Isra'ila haba dai ai ba za mu yi maka abin da kake so ba matukar kai ba za ka yi abin da manzon Allah yake so ba ana ganewa jama'a su san manzon su wannan shine min babil aula ko ta farko in ka san annabi da kimarsa ba za ka bar addu'a ba yanzu har addu'a da yawa in kana yi wani zai iya ce maka a wannan adadin ai annabi bai ba to me ya hada addu'a da bid'anci sunan Allah ka kake kira sunan Allah ka kake kira malami yana zaune ga kamera amsa mana an taba sawa manzon Allah ya kamata kowane malami ya kori kamerarsa eh kuma wani malami ne wai yana tattayawa hoto ba kyau hoto ba kyau ya ringa zagin hoto hoto ba hoto haramun ne hoto haram malaman da ana ana manna hoton su hotunan su din haramun ne ana bauta hoton su sai wani yaro daga almajiransa ya lallaba ya ce masa malam wannan kemuran da an sa ana dauka na wai me sunan sa malam sai ya ce kai ba na son wannan magana shi daga hoto a gabansa ya manta ne ai amin ya hayu maganan gaibu da ya kare ko ai kowa ya saurari karatu ai yau to abun mamaki wallahi muna yin wannan da a ce shirme ne wallahi ba za mu yi ba mun san gaskiya ne mu ba ma goyon bayan karya haka kawai annabin da bai sani ba ba za mu yi abin da za mu saba manzan Allah ba amma mutum da kansa annabin Allah ya zauna ya gaya wa mutane ya ce kai tambaya ka zo eh abin da kake son ka tambaye ni zan gaya ma ko kana son ka tambaye ni ne ce a gaya mun to manzan Allah ya gaya masa duk tambayan da ya zo da shi sai ya ce wallazi ba asaka bil haqi lan haza jitu ya rasulullah as'aluka akan haka wallahi nazo dama an tambaye ka in ko abinda nan gaba kana son ka tambaye mutum kana zuwa zai gaya maka abin kuma bai faru ba me sunan abin waye bada labarin annabi ne za a cire maka hannunka haka fa ya nuna sabin kuzman fa manzon Allah ya ce maka za a zai ya ce masa za a cire hannunka zai riga ka zuwa aljanna kawai ya rabu da shi sai aka cire hannunsa a wajen yaƙi ya zo ba hannu ɗaya annabi ya ce hannun kaɗin da rannan muka ce ya riga ka zuwa aljanna shi ne abin kafin abin abin ya faru yake bada labari gaibun da manzon Allah ya sani ya fi dubu cuta yana maimaituwa kuma maganinsa yana maimaituwa ina ba ta an gane kusan kimar annabinku ‘yan uwa’ a san kiman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama maganan gaibu dai an aje shi ya ƙare malamai waɗanda suka san ilimi sun faɗa suka ce wanda zai jayayya da irin wannan matsayin manzan Allah zai je zama kafiri ba eh haka malamai masu ilimi suka faɗa jiya wani malami ya kira ni daga daga kasan yarabawa shi yana can wannan ido state ya ce shi ne sarkin malamai na wajen ya ce yana bin karatun nan a social media yana gani ya ce malam abin mamaki ya ce wayannan karatuttukan yace wasu ba su taba ji ba yace wallahi wasu ba su taba ji ba yace da ana fitowa ana gaya wa mutane martaban annabi zalla yace wallahi wasu abubuwa na shirme a cikin musulmai da rarrabuwan kai ba zai faru ba nan gaba annabi ai shine haɗin kai eh barin annabi shine rarrabuwa nace masa gaskiya ne nace wannan din ma fa nace an yi irin wannan karatun shekaru nawa ya wuce amma mun gani ne yaran da suna tasowa kar a sake dirme da su shi yasa cuta in maimaitu maganin sa ma yakan iya maimaituwa muka kawo wannan ina fata an gane shine hatta yake ce min akwai hadisai wanda daga ahlul baiti su ahlul baiti ai sun ciro hadisai wajen guda saba'in wanda suka nuna wa duniya tun a karni na farko cewa manzon Allah ya san abin da nan gaba zai faru hatta barin su Madina da irin abubuwan da aka yi musu na izaya duka a cikin arubuce sun nuna mutane kuma duk annabi ne ya faɗa kuma duk abin da annabi ya faɗa kamar yadda ya faɗa din haka yazo ya ringa faruwa don haka a ringa gaya wa mutane darajar annabi Allah ya saka yi addu'a kuma ya ce yana ganin matasa ne ya ce a masallacin nan duk yawancin ya gani ba masu hula ba ne ya ce Allah ya sa su tsaya a kan digadigansu a kan soyayyar annabi na ce in sha Allah mu duk wanda yake tare da mu yana tare da soyayyar annabi Muhammad eh abinda na gaya masa kenan Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu Allah ya bar mu da soyayyar annabi sallallahu alaihi babu mafita wannan shine mafita ina fata an gane ka riki soyayyar annabi daga soyayyar ne zaka san kimar sa in ko baka san kimar manzon Allah ba me amfanin ka to manzon Allah yana jin muryan kowa wannan ma wata karatu ne kuma yana jin muryan komai duk wani halitta a duniya annabi yana jin muryarsa kuma halittan ko a yanzu ne ko a da ne ko nan gaba zai zo yana kabarin nasa ma yana jinsa eh mutane su san annabinsu wa min zalika daga cikin abubuwan da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ban mamaki dukkan wani abin da ba ɗan adam ba yana yi wa manzan Allah sujada eh yana wa manzan Allah sujada kuma wannan Allah ya yadda ayi wa manzan Allah haka eh na ɗan adam ne kadai manzan Allah ya hana amma duk wata halitta suna yi wa manzan Allah sujada su gaida shi shi ake cewa as-sujudu takrim ina fata an gane fa minha sujudul jamali وشكواه إليه صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك حديث سيدنا أنس بن مالك راقما تفادي تيوى منزن الله سجدا كما تكيكو كانت وجن منزن الله كان أهل البيت من, من الأنصار لهم جمل daga cikin ahlul baiti waɗanda suke cikin mutanen Madina akwai wanda yake da wani raƙumi wannan raƙumin ana ɗaura masa kaya amma ba a ciyar da shi yadda ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawo kwana daga wani wata, layi daga cikin layukan Madina rakumar tana ganin manzon Allah ta sinke ta zo ta, sa goshinta a gaban manzon Allah ta gaida manzon Allah ta ce na kawo kuka ya rasulullah ana ɗaura min kaya ba a bani abinci alaihi salatu wassalamu ya kirawo mutanen ya nema rakumar yanci ga annabin da yana nema wa dabbobi yanci annabi Muhammad haka aka taba samun wani raƙuma kowa yana jin tsoronsa raƙumi ne kowa yana jin tsoronsa ya rika ba a bin layin ana cewa manzon Allah yana zuwa ana cewa ya rasulullah kauce kauce gashi nan yana zuwa ashe shi gudun da yake ya ga annabi ne yana so ya zo ya gaida manzon Allah ya zo shi ya gaida manzan Allah ya ce wa manzan Allah ina ɗaya daga cikin wanda suka shaida kai annabin Allah ne manzan Allah ne shi ne annabi yake gaya wa al'umma cewa ga abin da rakumi yake faɗa fakad sara mislul kalbi haka ire-iren wayannan abubuwan daga cikin misalan abubuwan da suka girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kare akwai zaki akwai barewa akwai kura duka annabi ya ji muryarsu kuma sun zanta da manzan Allah kuma sun ba da shaidan manzancinsa daga ciki kuma akwai wani mutum ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama idan har manzancinka gaskiya ne ina son ka kira min bushiya idan bushiya ta amsa kiranka ni ma zan amsa kiranka ya rasulallah zan ce maka ya rasulallah ka san da suna kiran manzon Allah Muhammad saboda rainin hankalin irin kafirai idan ka kirawo bushiya bushiya ta amsa maka ni ma zan kira zan shiga musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to idan na kirawo bishiyan ta kirawo na kirawo bishiyan ta amsa kira na zaka musulunta kai alkawari yace eh manzon Allah yace masa to ka cewa bishiyar rasulullahi yad'uki annabi yana kiranki kai ya kamata ka je ka kirawo bishiyar ya je da kansa wajen bishiyar ya cewa bishiyar rasulullahi yad'uki annabi yana kiranki da bishiyar ta ji wannan muryan sakon daga manzan Allah ne famalati shajara an yaminiha wa an shimaliha sai bishiyar ta fara girgizo tsayoyinta tana yamma tana hannun hagu tana hannun dama ta fito da tsayoyinta cak ta nufi wajen manzan Allah kuma tana rubutawa tana tafiya din ashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne abinda take rubutawa kenan shi yasa Imam al-Busairi har ya kawo a cikin nazam nasa a cikin alburda ya kawo baiti su kutum akan haka yace ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سترت سترا لما كتبت فروؤها من بديء الحج باللكم كذبا جاءت لدعوته الأشجار ساجدة da kiran manzon Allah da ya kirawo bishiyoyi ashjar din jam'u ne na shajar itatuwa sun zo wa manzon Allah sun yi masa sujjada lokacin da ɗaya daga cikin su zata zo kamar yadda muka karanta wannan hadisin tamshi ilaihi tana zuwa wajen manzon Allah ala sakin bila kadami akan dunduniya ba da kafafu ba da kafun kafa ba ka annama satara satran lima katabat rubutun da tai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kama a allo ka rubuta tsewoyin jijiyoyin itacen ne yake rubuta wannan ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah kaman a allo tamshi ilaihi ala sakin bila kadami ka annama satarat satran lima katabat furuha min badi'il hatti bil lakami to hatta kamat baina yaday rasulullah sallallahu alaihi bishiya har ta tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafiri zai gudu ya ji tsoro annabi ce masa a'a karga gudu cika alkawarinka sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah musuluntan sa kenan shi wannan kafirin sai ya ce wa manzon Allah ya rasulullah da'uni ya rasulullah ka rabu da ni yanzu ni ba Allah zan yi wa sujada ba uridu an asjida laka ina son in yi maka kai ne Allah na kai zan yi wa sujada ina fata an gane wato abin ne ya bashi mamaki manzon Allah yace la yasluhu li basharin an yasjida li basharin law salaha li basharin an yasjida li basharin la amartu al mar'a an tasjida li zawjiha bai inganta ba mutun yayi wa mutun dan uwansa sujada inda hakan ya inganta da kuma ta za mu ba wa umarni su yi wa mazajensu sujada saboda tsananin hakkin biyan da ke kansu kai wa Allah sujada karkai wa kowa sujada ina fata an gane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kafirin ka sake cewa bishiyar ta koma inda take murha an tarji'a ila man bitiha umarce ta ta koma injini ka ce mata ta koma wajen da ta fito bishiyar ta sake komawa hatta dakhalat fi man bitiha har ta shiga cikin ramunta dan Allah ku da kuke da wannan annabin da Allah ya masa irin wannan alfarman har ka yadda da wani mutum mai irinka ya zo ya tsaya ya kushe maka annabi ka yadda da shi wane mutum bai tsaya daga nan ba ko lokaci yayi ne okay to hadisin da za mu takaice a kansa ina so in kawo muku wani abin da ya faru wanda ya kamata ku san da wannan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuke jin labarinsa kuke sanin hadisansa wallahi har yanzu ba mu san shi ba da mun san shi musu akan martabarsa ba namu bane kada an yakuna kufran ya kai ma har mutum ya zama kafiri musu akan darajar manzon Allah kai din waye tukunnan har kan in an ce martabar manzon Allah ne kace bai kai ba imam busairi yace da'ma da athu nasara fi nabiihim ku bar abinda yahudawa da nasara suke faɗa akan annabawansu yahudu da nasara sun ce wa annabawansu Allah wasu sun ce wa annabawansu ‘ya'yan Allah wakalatul yahudu uzair ibnullahi wakalatul nasara masihu ibnullah to ku bar irin wannan kalmomin amma wansub ila zatihi ma shita min sharafin wansub ila qadrihi ma shita min izami fa inna fadla rasulullahi laysa lahu haddun fayuribu anhu natiqun bifami ka faɗi falalan manzon Allah ka faɗi darajojin manzon Allah domin kaf abu mai girma ba wanda yake da girma a gaban Allah irin annabi Muhammad ba abu mai alfarma mai daraja a gaban Allah irin annabi Muhammad ba yi ba kuma ba za a kuma yi ba to ku faɗi darajojinsa kowa ya faɗi darajar manzon Allah a duniya kaf ba ku ta ku gama da martabansa ba baki ba zai iya faɗa ya gama ba ai nan na gaya muku ai kaman ku cika duniya ne wane ka ce manzon Allah ya fi haƙuri karka ƙara komai wani ma ya ce ya fi kowa kyauta annabi wancan ya ce annabi Muhammad ya fi kowa kyau wancan ya ce annabi ya fi kowa tausayi wancan ya ce annabi ya fi kowa ilimi wancan ya ce annabi ya fi kowa iya ibada wancan ya ce annabi ya fi kowa sanin Allah wancan ya ce annabi ya fi kowa iya karatu wancan ya ce annabi ya fi kowa iya rike iyali wancan ya ce annabi ya fi kowa ba wa mutane abinci wancan ya ce annabi ya fi kowa addu'a wancan ya ce annabi ya fi kowa kyan gashi wancan ya ce annabi ya fi kowa tsayi idan ya tsaya ba wanda ya zai fi shi tsayi wancan ya ce annabi ya fi kowa yalwan kafada wancan ya ce annabi ya fi kowa zaratan yatsu wancan ya ce annabi ya fi kowa kyan ido wancan ya ce annabi ya fi kowa tsoron Allah wancan ya ce annabi ya fi kowa son mu wancan ya ce annabi ya fi kowa alfarma a ranar kiyama wancan ya ce annabi ya fi kowa sanin Allah wancan ya ce annabi ya fi kowa son Allah wancan ya ce Allah ya fi kowa son annabi to kowa ya kawo kalma ɗaya misali akan manzon Allah kar ya ɗara to kalmomin ne za su kare amma martaban manzon Allah bai karewa ana fata ina fata ana ganewa malam gam gullumiya aukan gai mai suna din malam gamgan ya kanin lamin ko ba ga bane ka ce ka zama malami abinda annabin da kana ce masa bai san gaibun ba a gaibun ya kawo maka ka zama malamin da har yanzu kake jayayya da shi din in ba da abin da yazo din ba da kai ba malami bane kai dan iska ne haka ne ko ba ga ba in ka ce ka iya ibada ta yaya ka iya shi yazo maka da sanin ibada ka zama mai ibada ana ganewa duk wanda ya samu aljanna alfarman annabi Muhammad ne ta yaya zaka je aljanna in aikin ka ne zai kai ka ba aikin ka bane alfarman manzon Allah ne in ba alfarman aikin ka ne to aikin naka waye zo ya ga maka kai din ya zo ma da labarin aikin kakanka a'a babanka a'a a kwakwalwanka kai nazari ka kirkiro shi a'a annabin nan da dai baki kana cewa bai san gaibun ba a gaibun ya kawo maka aikin abin da ya ce in kai zaka samu aljanna ma a gaibu har yanzu yake tunda baka gaishi ba baka san ma zai yana nan ba shi ya zo ya gaya maka ashe har yanzu ma kai kwakwalwanka ma bai gama cika ba akan sanin manzon Allah yau litinin ba gobe talata gobe talata za mu fito muku da takardar da muka gaya muku ina fata an gane na ba da taimako akan waɗanda ya kamata su yi ta'addu'o'i domin kowa ya ɗan samu wani abinsa na kansa ina fata an gane mu ɗan yaki talaucin nan da addu'a bai insha Allah gobe za a yi photostat nasa a fito muku da shi a yaƙi talauci jama'a eh wasu abubuwan ma talauci ne yake kawa suke fada wani kuma kuri ne yasa suke fada wani kuma zuzurutun jahilci ne da hauka wani kuma ƙiyayya ce ina mata duk komai zai iya faruwa amma mu akan annabinmu ya kamata mu zauna da manzon Allah lafiya eh kowa ka bata da shi amma banda manzon Allah alhamdulillah takbir istighfari miliyan sha biyu a zawiyar shak abagoni to Allah ya saka musu da alkhairi salatul fati kuma an samu dubu casa'in da biyu Allah ya saka musu da alkhairi hasbunallahu kuma miliyan ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi akwai wasu ƴan uwa kuma akwai wasu ƴan uwa wanda suka aiko mata ne mata ne a gida suka yi da islamiyansu da yaransu suka haɗu suka yi su ma hasbunallahu miliyan biyu Allah ya saka musu da alkhairi eh eh wata mata sunanta Hadiza budurwa dubu dari takbir dubu dari budurwa ce tai Allah ya baki miji mai karatu mai ilimi mai tsoron Allah mai son annabi Muhammad tunda budurwa ta ai mata wannan addu'ar eh Allah ya kara miki kuma soyayyar annabi salati dubu dari ba zai fadi a banza ba eh ba zai fadi a banza ba eh sauka daya to Allah ya saka ya sayyidi Allah ya kai gaban annabi duka dan Allah adadin a hada mana gobe talata gobe zan faɗi adadin da aka samu eh a ba ba ruwanmu da su ana ji kowa ya ji a rediyo gobe za mu ba da adadi jibi laraba ba jibi laraba kuma eh jibi laraba kuma duk tambayoyin za mu amsa ranar alhamis kuma shine ranar katama don allah wanda ba sa sa hulan nan su sa hula eh ina so in ga hula kuma a sa kaya masu kyau don allah eh khataman ku da yake manyan mutane za su shigo masallacin kuma wajen da kana zama ka zo ka kama wajenka da wuri eh ka zo da wuri ka kama wajenka kar baki su zo su cika maka wajenka addu'a kuma ƴan kasuwa da ma'aikata kowa ya fito ya karbi addu'a istighfarin miliyan 100 ba wasa bane tawassali zai da manzon Allah la haula miliyan 100 ba wasa bane hasbunallahu miliyan 100 ba wasa bane a zo da ruwa duk abin da aka yi tawassali malamai suka yi addu'a ruwan nan zamu je mu dauka mu tasha mu ta tawassali da shi duk bukatun mu aika wa ƴan uwan mu da basu samu sun zo ba eh kowa ya zo da ruwan sa yawa kuma idan ka zo da ruwanka ka rike ruwanka ka zauna a lokacin da za a yi tawassalin nan kowa yana tare da ruwansa wallahi ko la haula sha ɗaya ba wasa bane balle la haula miliyan ɗari ya ishi duniya gaba ɗaya dama an yi niyya kuma za a yi tawassali kowa ya zo da ruwan amfaninsa shine za ka yi tawassali in za ka sha bukatunka kamar yadda aka yi wannan istighfari miliyan ɗari salatin annabi miliyan ɗari hasbunallahu miliyan ɗari la haula miliyan ɗari to za ka yi tawassali da abubuwan da aka inda ruwan ka gane ai za ka sha za ka ba wa wayan da ka ga dama in abokanka ne wani ba lafiya wani baya tashi wani ba san me duk araba ina fata an gane magani ne sadidan eh Allah ya datar da mu eh wani yace mata za su iya zuwa karban addu'a suna da dama in suka so su zauna a wani gefe amma masallaci ba wajen shigan su bane nan za su zauna a wani gefe za su iya karban addu'a da ruwan su ayi addu'a da su wannan ja'izi ne ya ya inganta za su iya zuwa yawa Allah ya datar da mu Allah ya ɗaukaka addininsa bai karya kafurci da kafurai Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya alfarman manzo insha Allah gobe za a fito muku da wannan takarda na addu'o'i masu amfani nan insha Allah Allah ya datar da mu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa salli ala Muhammadin da wannan lokacin a ‘yan uwa za mu yi addu'a ma mataimakin shugaban kasa. Ya yi mana alkawari, jiya an yi karatu a nan ko? Ashe duk karatun nan yana kallo. Ya ce masallacinku, ya ce masallacinku dama ni na gina shi, kuma insha Allah za a sake gina muku shi amma ku ɗan ba mu lokaci. To, mun ji daɗin wannan bushara kashim shetima dama shi ya gina wannan masallacin mataimakin shugaban kasa tun yana gamna ya zo masallacin nan mun yi sallah da shi a lokacin ma ya dauki miliyan daya hannu da hannu ya bamu ya ce kar a nemi taimako a masallacin duk abin da za a gyara a gyara ya zo a nan sahun ya yi sallah kuma a lokacin da muka yi sallah da shi a lokacin ma abin da na gaya masa na ce masa ka ji tsoron Allah kar ka kwashe kudin mutane haka da gaya masa tun a lokacin ma eh mu ko shugaban kasa muka zauna da shi haka zamu ce masa ka ji tsoron Allah Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron haduwanka da Allah wannan dole mu gaya mutum mu ba malamai bane yan duniya mu malamai ne muna son mu tsinci kanmu a kusa da manzon Allah eh mu ba yan duniya bane ina fata an gane to Allah ya saka wa mataimakin shugaban kasa ban ji ban ji ba ba kamar yadda ya zama mataimakin shugaban kasa Allah ya bashi darajar da ya wuce wannan Allah ya kiyaye shi abinda zai kawo matsala tsakaninsa da shugaban kasa Allah ya dauke mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa Allah ya ba su haɗin kan da za su yi wa Najeriya aikin da kowa zai ji daɗi Allah ya ba su adalci a cikin zukatansu in wani shedan ne zai zo ya ruɗe su Allah ka kautar da shedan ɗin ka haɗa su ya zamanto su ne wanda suke jin tausayin mutanen Najeriya Allah ka ɗauke idonsu akan kuɗin Najeriya Allah ka ba su tabbatuwa akan aikin da za su yi wa Najeriya nan da shekaru ɗari za a yi amfani da abin kowa ya ɗaga hannunsa ya karanta fatiya ɗaɗɗaya a tare ma mataimakin shugaban kasa kuma yadda ya ce zai mana ginin masallacin nan Allah ya bashi ikon yayi Allah ya bashi lafiya Allah ya kiyaye shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in فاتحة فاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت gama duka ku gama duka amin alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin fajazakumullahu khairan marayu da zamu bawa kyauta mutum 20 zamu bawa yanzu ma again kamar yadda jiya muka ba mutum 20 yanzu ma mutum 20 zamu bawa ki tsaya a sunake akramakumullah Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi akramakumullah akramakumullah
Muna miƙa gaisuwa mu.
alhamdulillah Allah sannu sannu sannu Yunwa zai kawo mu jin daɗi.
alhamdulillah alhamdulillah amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin Addu'a Allah bani ikon zaman zuwa.
amin amin je waje mu je waje ku yi hakuri ku yi hakuri mu je waje mu je waje
ya sayi Saka. Fara wannan gaisuwa.
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya rasa kalmun alhamdulillah alhamdulillah Allah sarki Allah sarki alhamdulillah